أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أعوذني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي بذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا تسألون عما أجرمنا ولا تسأل عما تعملون والذي أعمل لنا ربنا ثم يسجد بين الله الحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقوا بهم وما بل هو الله العزيز ولا أرسلنا إلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد قل لهم ميعاد يوم لا يستأخرون عنه ولا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى الظالمون موجودون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض قول يقول الذين يقول الذين الذين استكبروا لولا أنزل كتاب قال الذين استكبروا للذين استكبروا ألستم صددناكم عن الهدى فنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون الله سبحانه وتعالى يأتي gaba da gayawa annabinsa saboda shi annabi ba bi da annina rusul ba ne ma'ana ba shi ne mafara ba annaba sun gabace shi kowane annabi akwai irin wannan kalubalanta yana samunsa idan jama'arsa sun kira shi su zo su ce masa kaza su ce kaza su ce kai matsareci ne kai wane ne ne ba wanda ba ka ga annabawa ya sa yana kwantar da zuciyar annabi in sun ce abu kaza to ka ce musu kaza in sun ce abu kaza ka ce musu kaza in lahira ya faru to waye dai bincike mu ai in ya illa hayatun duniya kawai wannan rayuwa ce ta duniya idan muka mutu ba mai tambaya mu ba mai waye ina mai tambaya mu me irin wannan da iskilanci iri iri to shine Allah subhanahu wa ta'ala ki ga annabi to ku je ku yi ni da na kira ku na nuna muku hanya wa man sha'a yumin wa man sha'a yakfur in kun ga dama ku yarda in kun ga dama kar ku yarda ni da na ga mu kuma kar ka ji Allah zai ki ta ni kar ka damar da kanka kada ka damar da kanka wala Allah ka ba ki unnan ka kala asari illan yu'minu bi hadha alhadith aka ba kana nan kamar ka kace kanka idan ba su bi ka ba ka damu kar ka damu kar ka damu la yadumukum man dalla idza hadaitum idan kuka shiryar da mutum ya bata ba abin da zai same ku ai kai ka riga ka shiryar da su ba su ne suka zabi hanyar bata ba to domin haka wannan ma haka ne la tusaluna amma ajramna eh ba kun ji mu mutanen banza ne mu kai iska ne mu kaza kaza mun mutuncewa iyaye mun bar addinin iyaye da kakanni mun zo mu kawo sabon addini mun bar alloli dari uku da wani abu mun ce mu biya mu bi Allah daya kaza kaza ba to kun ji wannan abun da muke kiran ku zuwa gare ku abun da nake kiran ku ya manzo Allah ka ce musu abun da kake kira zuwa gare ku shi din da suka dauka aikin banza ba ijram ba to karka damu ce musu la tusaluna amma ajramna ai duk rajin kirkin mu ba mai tambayan kwakai kamar inda mu ba za tambaye mu akan aikin da kuke yi ba wala nasalu amma kuntum ta'malun abinda ku kuke aikata ma ba ku zai bi ko gobe da kiyama abu ta gaban sa mata yi to wannan wanda ya iya ya bi Allah ya kaunaci manzon Allah ya bauta Allah daidai ya fita kansa wanda kuma ya ki ya mutu ya bi shedan shi kenan ya je halaka shi da shedan tare su halaka domin haka kada ka damar da kanka kada lalaka ba wannan abu an da kafari wannan za alane gurin mumini ai bai kamata ba sai kar kar kar ka damar da kanka to domin haka la tusaluna kuma kar ku dame mu ku kyale mu mu yi addinin mu kar ku shagalantar da mu akan addinin mu ku hana mu abin da muke ciki ku zo kullum kun dame mu da yawan tambaya da yawan izilanci da yawan tambayoyin da ba amfani zai muku ba duk amsan da aka ba ku ba za ku yarda ba to domin haka ku je ku yi naku mu ma mu zo mai namu la tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'malu ai wala nusalu amma ta'malu ai ba wanda zai tambaye mu akan abin da kuka aikata hakan nan kowa zai ji da nashi li kulli mu'min ma ka sabar min al kowane rai shi saninsa shi zai ji abin da ya yi manzara sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk ɗan adam ya ga duniya bai da komai zai sako duniyan nan lokacin da mahaifiyar ta haife shi bai mallaki komai ba a duniya zai mallaki abu uku ya mallaki dangi ya mallaki dukiya ko sarauta ko ilimi ya mallaki ayyuka ko na kirki ko na rashin kirki in aka ce shi babu ya mutu shi kenan su biyu ba za su bi shi kabari ba dukiya ba za ta shiga kabari tare da mai ita ba hakan nan dangi ba za su shiga kabari tare da ɗan uwansu ba me ya zai shiga kabari tare da kai shi ne aikinka mai kyau oho mara kyau saninka aikinka ne za yanzu zai kwace ka likulli imrin matsaba min najis lirijali nasibun mimma kasabu wani nisa'i nasibu mimma kasabna wannan kowa ka ne to domin haka mace ma za ta guji wa mijinta miji ma ya guji wa matarsa a ranar yau mai yanzu mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'nu yughni to domin haka li kulli mar'in yawma idhin sha'nu yughni na'am
قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم to kuma akwai kwatankwacin wannan ayan a cikin surat surat yunus Allah subhanahu wa ta'ala yana ce musu yana ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in kazzabuka idan suka kare ka ka kaga duk ka ga musu abubuwa suka kare ka ka to fa kul li amali wa lakum amalukum antum bari'un mimma amal ko ba haka bane wa ana bari'un mimma ta'malu ai abu shike nan ko a janna shi ni ma ba ruwa kuma ba abin da yasa ku ga abin da nake ni ma ba ruwa na da ayyukan ku kuje kowa ina shi aha wa in ka zabu kai dan ka ga musu suka kare ta ka a haƙa musu kulli amali wala ku amalu ni ma ina aiki na ni zai bi mai kyau ne mara kyau ne na wane kuma ayyukan ku mai kyau mara kyau ku tabi in kafirci ne zai fita ku je ku gani gobe kiyama aha to domin haka ka kare ku kun ya sake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun yajma'u bainana rabbuna thumma yaftah bainana bil haqq wa huwa al fattahu alim ke musu kun ya Muhammad ka ce musu yajma'u bainana rabbuna matakaran mu gobe kiyama Allah zai tara mu mu da su duka a matattara daya gobe kiyama mu da ku duka za ka tara mu a matattara ɗaya sun mayabtahu bainana bil haq sau sannan bayan mun taru a matattara ɗaya ubangiji mu Allah sai ya kowa cewa kowa aikinsa kowa zai ga aikinsa mai kyau zai ga mai kyau kansa mara kyau ya zai karau da mara kyausa yabtahu bainana Allah zai buda mana dukkanmu dukka zai nuna mana ayyukanmu بالحق وما بذلك تقوى وما كان ربك بظلام للعبيد الله با زما متوتي يتوتي يزالتي باي با مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء الله بذلك تباوانسا كل أن ذرة سما كوت كسا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وأولنا الآن kowa zai samu abin da ya fita to domin haka kar su dame ka ka ga muku wannan su kyale su kul ya jima bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwa al fattahu al alim saboda Allah ubangiji ba abin da la yafa alaihi khabiya ba abin da yake boye masa Allah ba abin da yake boye masa komai a gaban Allah a bayyane take kai ne kake ganin wani abu a boye a wajenka amma wajen Allah ba haka bane lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah yuhasibukum wa in tubdu aw tukhfu yuhasibukum bihi kun ga dama ku fito da ita fili in kun ga dama ku barga a cikin zukatanku mai kyau ne mara kyau ne gobe Allah zai fito muku da shi eh wanda za ba kowa aikinsa an ce ka duba aikinka wanda ya duba aikinsa mai kyau ya ce ha umuka o kitabiya inni zanantu anni mulaqi kitabiya wannan kuma ya bude aikinsa ya ga mara kyau dukka komi kankantansa abinda ya yi niyya bai aikata ba ma yana ciki tun ɗin bai tuba ba yana ciki sai jamali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa wannan wani irin littafi ne wani irin littafi ne fi kitabin la yadullu rabbi wala yansa ya an rubuta a littafin da Allah baya baya bata baya koyawa Allah Allah ba zai manta komai ba sai mutum ya ga ayyukansa ya yi ta kurari shi ke da ba zai amfani ba to domin haka kusan cewa in kun yi in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa in asatum falaha in ahsantum ahsantum li anfusikum duk wanda ya kyauta da aka kyauta a kansa wanda ya munana ya munana wa kansa ne ba wanda ya munana wa illa kansa ya munana wa to domin haka Allah zai buɗe tsakaninmu bil haqqi da gaske wa huwa al fattah Allah ai shine mabudin komai al alim hakan nan masanin duk wani abu da yake koye kamar wanda yake bayyane ne ba abin da yake wa la ya fa'ala Allah shay ba abin da zai koya wa Allah anan la fil ardi wala fis sama anan doron kasa ko a cikin sama ba abin da Allah bai sani ba ba abin da zai koyewa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda shi ma wannan ayan tana da muqabil nashi Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa cikin suratul rum yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun fa amma alladhina amanu wa 'amilus salihati fa hum fi rawdatin yuhqalun وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون تكذا wanda suka yi kirki suka yi kirki wanda ba su yi kirki ba ma sani su na hussein قل أروني الذين أذنقتم به شركاء الله
domin haka ka gaya musu kul aruniya ku nuna mun in ma'ana ba wai ku nuna mun kuru-kuru ba ba na ido ba aruni ku nuna mun ai yana gani annabi ba sai ya tambaye su ba yi a'a ku nuna mun wani abin da hankali zai dauka ku sa a kaina ba kun ji allolin ku nan suna yan fawo ya nuru ba ba kun ji yana amfanarwa ba a rumi ina abin da suke yi ku bai ku yi mun bayani ya shiga kaina ku yi mun bayani ya shiga kaina kamar yadda Allah ke ta ni kawai yanzu ai ba wai yanzu kai makawo ne kara gani yanzu Allah yana cewa a bala yanzu nuna ila ibni kai ba khuliqat وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أي با وي ككلا قرقر با ba ku tuna gani ba dama mutum yana gani abu kace maza kalli wani ai ba haka bane wa fi anfusihim afala yubsiruna Ah, ba ka gani kan gani kai ai ko da a a kai tunani gani na da- na ciki na zuci na hankali kai amfani da hankalinka saboda la dama a al absar wa innama ولكن تعمل قلوب التي في الصدور اي zuciya ce take makanta to dole haka ku nuna mu ku nuna mu ina yake a ku nuna mu to ma'ana aruni ba wai ku nuna mun ni ba na gani ba a a yana gani ku gaya mu abin da hankali na zai dauka mutum ya zai ce maka wannan abun sauro misali sauro ya kashe giwa a in yace mu yace maka ba ka gani sauro yana kashe giwa to ai sai dai ka faɗi wani abu ya shiga hankalinsa ko ba haka ba amma sauro aka ganta ba ka ɗan yi tsiziya zai kashe giwa amma ka yi masa bayani eh ya bude hancinsa ya shiga ciki can a ya ringa iya damusa da ihu a ya rasa ba zai fito ba ya ringa duka a jikin dutse don ya fito kuma wajen danye ne sauran kuma ya kamu to har hankalin zai tashi yana dukan dutse yana dukan dutse har kwakwalwarsa ta fage fita a kaga wannan yanzu ka nuna mun cewa ga sauro ya kace giwa amma kullum da mun kalla sauro ya kace giwa a ina zan gani shi ne mana ba sun ce waɗannan gumakan suna da amfani ba yan bawa ya zuru ba to tun da yan bawa al'amuni ku faɗi ku gaya mun ya fita hankali na dan ni da sani na la yan fa'una wala yadru ba za su amfanar ba ba za su cutar ba ni sani na to amma tun da yanzu kuna ga ku ganar da ni to ku ganar da ni ku ganar da ni cewa suna amfanarwa suna kuma cutarwa ku ganar da ni shine ma'ana anan aruni ai absiruni aruni allazina alhaqtum bihi shuraka waɗannan allolin ku kuma kanku da kuka lankaya su tare da Allah kun ce wai su ma suna da amfani dinnan to ku nuna mu abin da suka yi to shine Allah ya kore wannan banzan hankalin nasu yace kalla babu ko ɗaya ba abin da suka yi ba abin da suka yi na amfani balle na cutarwa bal an kore wannan maganar koran ce wannan maganar hankali ma bai zai ɗauka ba mai hankali ya san wannan ba daidai ba ne bal huwa Allah sai dai Allah mai amfanarwa mai cutarwa Allah shi kaɗai kulil kul kulil a kul kulil lahu kul Allah kul huwa Allah ahad الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بل الله سيدي الله shi kadai al'azizu mabuwayi mabuwayi a cikin al'amarinsa alhakim wanda hukuncinsa shi ne mabuwayin hukunci wanda shi ne hukuncinsa daidai duk abin da ya hukunta haka yake na'am
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن ولكن أكثر الناس لا يعلمون
domin haka ya annabi mu Muhammad ka ci gaba da aikinka ka ci gaba da kira zuwa ga Allah in ji Allah ka ci gaba da zuwa domin kai ba kar larabawa shawa su dame ka ko kuma yahuda wanda suke jazira a lokacin suna makar madina su shagalantar da kai akan babban aiki da aka baka da kiran halittun Allah ko ta mutanensu da aljantunsu zuwa ga shirya wannan babban aiki baya neman ka ba da kanka ko kuma mayar da hankalinka ga mutane kaɗan a mai babban aiki yanzu misali a ce shugaban ƙasa shugaban najeriya gabaki ɗaya mutum dubu ɗari biyu da wani ‘yan kai da ake faɗa ko miliyon ɗari biyu da ‘yan kai ba to sai zai mayar da hankalinsa a kan mutanen borno kaɗai mutum miliyan biyar ko shida ai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ta sai na ga muku shekaru bakwai da suka wuce na ga muku a nan dokin kuna tafiya buhari zai zai zauna garin ku wata uku ya yanzu ko karan ku kai na ga muku ƙarya ne ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba abu ne wanda ba zai yiwu ba na sha babu misali mutum ne yake da mata ya aura ya saka ya aura ya saka misali wani sun musulmi ne in kuma musulmi ne yana da mata talatin da shida da kwankwara ɗaya matansa talatin da shida a yana da kwankwara ɗaya ko ba su bane Najeriya su ce talatin da shida ba da Abuja to kowace mace ta haihu kowace mace tana da tana da yaya wata tana da yaya goma wata tana da yaya ishirin wata tana da yaya bakwai wata tana da yaya uku wata tana da yaya takwas wa- ga sunan kuma duk ɗakunan kowace mace akwai rikici shi yana wani gari aka ci kan gidanka ya akwai rikici ba an kawo rikici ku kyale shi ai in na je zan zauna a gida ɗaya wata uku sai na gama da rikicin su sannan to sauran ba sauran ba yayan sa bane to kai in ka yarda da wata matar da ta yarda da aka ga mata sai ta- ya ce mata ki- ki bar su ki bar su da yayan su zan doke na ki zan zauna musamman rikicin ɗakin ki sai na gama da shi na yi sulhu na yi komai kafin in warware da sauran sai wannan matar ta yarda tana tilka tana sha matan wallahi tallahi ai baban su yace in ya zo ba ruwan su da su sauran sai daki na zai zo ya gama sulhu ya'yan kuma suka yarda ku zauna baban ku zai ba ku kawai shine mu mutanen Borno wallahi ni ban yarda ba tun da ya faɗa ba na cewa nan mutumin kari yake wa mutane aikin ba za ki mu kai ko ina akwai rikici akwai zamfara akwai kaza akwai kaza akwai boko haram boko halal duk babu a ƙasar nan rikicin boko halal ma yayi da su yan boko da da da cin kuɗin ƙasa da karɓar rashawa da karɓar idara wannan su ne yan boko halal ba to rikicin yan boko halal ma ya kai balle rikicin boko haram da yake ɗauke da bindiga wannan yan boko halal masu jan bayro da bulu bayro masu kara sibiri masu su rubuta ba mu yi ba mun yi wannan yan boko halal kenan to tudun rikicin su har ina ba rikicin su na mayafi kasan nan ba ka zo ka yi gyara corruption da bribe da sauransu a kasan nan ma an kayi ai ka zo mala'ika yi billahi da ko mala'ika zo Najeriya ba zai gyara corruption ba dan corruption din Najeriya ya fi karfin mala'ika ma Eh, sai dai amfani da karfin sa na mala'ika ya kifa yi aha to ne wannan mu tafi a kawo wani kauman akarina amma na Najeriya na wai wani ya zo ya ce muku zan zo in yaƙi corruption a ƙasar nan wallahi in ka da kai wawa ne wasu haɓɓa ƙaumahu fa a ƙaho ba abin da ya kawo mana ba six point agenda ba ko ba six point agenda ya kawo mana ba zai yaƙi da corruption zai yaki da rashin aiki zai yaki da boko security zai kawo employment zai kawo wuta ya yi stabili ya yi kyau zai za buɗe yalwa canta a jana lafiya da menene wane ne aka ci yau da sana ta fasku ga mun abu ɗaya da aka yi a kibir in ba ƙara lalacewa ba ba ƙarshen da aka zo ya an kusan tafiya ya tafi kun ji a jikin ku ba yace yi ai yanzu ma ku- eh, ha, ku jira a wata biyu na abin da zai yi sai kuma ɗi gaskiya Allah wannan wata biyu da ya saura Ah, wata uku da shida da suka zo sai ce ɗan Najeriya sai kun ji a jikin ku, saboda kun fi a sharholiya don Allah ka ji wai sharholiya ne ƙasar nan wai ba yunwa ba komi ka zauna shugaban ƙasa ka faɗi wannan magana ba ya nuna mana ba kana da kuɗi za ka je ka kwanta ka kwana a layi ba fa roƙo ka tafi ba kuɗinka kake nema za ka yi kwana uku baka samu ba ko ba yi ba ba mutu a layi ba saboda kuɗinka kuɗinka ne ba kake nema za ka ji ka layi ka ji ciwo ka ji ka mutu da ga mana za mu ji a jikinmu ita tun da kushen holiya ta yi muku yawa ita zai yi maganin ku to kuma kafin ita duk zai maganin mu kafin ya sauka to wannan sauran watan sa ɗayan biyun nan to ku daure zaddam sai kar ku yi bacci ku shiga roƙon Allah Allah ya raba mu da shi lafiya domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce masa mun aiko ka ne da duk duniya mun aiko ka ne da duk duniya don nan kanka ka tana bata kanka lokacin ka akan mutanen makka ko mutanen madina ko kaza kaza yahudawa kurai bai ne a'a wa ma arsalnaka illa ka fadan lillah ba da hankalinka ga duk duniya duk halitta duk halitta ba manzo Allah duk halitta aka aiko masa aljanna mutane gabaki daya gabaki daya kuma sanaka illa kafatan shi yasa aka sa mata ainihin kafan ne kafan aka sa kafatan da sigatil mubalagha domin ya kunshi komai da komai aka ce kuma sanaka illa kafatan linnas bashiran wa nazira ga masu bud wanda suka bika kai musu albishir da aljanna da ni'imar da take ciki ga ya musu cewa akwai ni'ima cikin aljanna wanda kuma suka ki suka kunnen ki to ba ka gaya musu cewa naziran ne kai bai na yadai sa kai nazir ne akwai wuta da rarrajinta da wanda mutuwa a ciki kamar inda Allah yake faɗa akwai mutuwa a ciki ba iyaka ya ce himul mautu min kulli makanin wa ma hum bimayyitin duk azaban wuta kowanne ɗaya mutuwa ne a ciki kuma dubu saba'in ne azaba dubu saba'in a cikin jahannam kowane azaba za ka ɗora maka mutuwa za ka yi amma ba za ka mutu ba jikin ɗan wuta ta san gobe kiyama za mu koma siffanmu ne na da ba wai wani wani kankani wani gajere wani jiriri wani dogo wani kaza wani teba wani a'a ba haka bane za mu koma ne siffanmu na da na adam wanda ya sauko da ita kasa shi ne kamu sittin kamu sittin kun san dai mutum kamu sittin ya kai daga nan dandal police station ne to tsawon mutum da yake nan a kasan da kasa da sama kusa suke da za a saukar da adam ne aka inna samawati wal ardi kana talaka fa fatakna saboda wanda zai zo duk ya bi karfin wannan abun ba zai dauke shi ba shine har kasan almaran ko da wannan almara ke fa akwai irin almaran kanuri a almaran kanuni wai kasa sama da wai tana kusa uwar mu hawa ce da ta fara daka sai ta dake da ta ta daga kamariya sai ta dake sama sai sama ta yi ta bita kaza aka suke cewa to ba ba haka ba shi dai a tane suna kusa aka raba inna samawati wal ardi kanata ratqan fa fataknahu aka aka aka yarwata su aka bude su to domin haka dole wannan tsawon da za a dawo to wannan tsawon jiki kuma samka na fata yanzu wannan fata in ka yarda ba akwai kaulinsa ba kaulin fatan jiki yanzu lebe lebe ya kai ya kai wani abu ne ba dan bai da nauyi ba yanzu nan wani abu ya kai ka sai ga yarda to yi manzo Allah kamu shida ne zai koma kamu shida abin da ba gauri irin na nan shi ne zai kama kamu shi da haka to amma wannan ma in ya shiga dan wuta aka sa shi jahannama a take a take kamar ka nuna kitse ga wuta in ka nuna kitse ga wuta ya wuta tana ci irin wuta mai karfin 5000 watt din nan ka kawo kitse ba zai da ba ba haka hakan da naman za su zube kuma a daura wani kullama nadijat juluduhum baddalnahu juludan ghayraha domin ne yuzuqul azab domin a sake shan azab a sake shan azab a sake shan azab to domin haka kusan cewa lahira ba abun wasa bane kuna wani yanzu a duniya kuna gani kamar kawai in mutum wani ka ga masa ko ajiya lahira lahira hankali zai rinne ce ma wai ai inna la ghafurur rahim ne to shadidul ikabin kawunka ne mun je Allah ba ho bari ma mace dudu likafin ba shi yasa ya ga mutane shi da kansa ya ce annabi ka ga wa bayina kulli ibadi ana al-ghafuru rahim hakika ne ni ne ubangiji mai yafiya mai jin kai amma wa anna azabi huwa al-azabul alim kuma su san cewa azabata ita ce azaba mai rabadi ni din ne mai azabtarwa mai rabadi eh ni din da bolo rahi ne ga wanda ya bi ni saboda ba wani wanda in ba Allah ne zai ji kanka ba duk kallon mu duk azumin mu duk zakkan mu duk kyautata mu ba za yi sa mu aljanna ba wayannan ayyuka sai rahman Allah manzala yace walan yudkhila ahadakum amaluhu aljanna قيل يا رسول الله حتى أنت قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته yace ɗayan ku ba wanda aikinsa kyautata aikinsa zai sa shi aljanna sai dai rahama ubangiji aka ce ya manzo Allah har kai aikinka ba zai sa ka aljanna ba yace har ni sai dai Allah ya ji kaina ya bani rahama to amma wannan yana nuni ka zo ka zauna ne ka ce ai Allah zai ji rama zai mu rama rama ba sai ka so ba ai sai ka nemi baka je wai na zaka mu an ce gari za can kowa ya je ya dauka dukuna tsirara sai wai su suka gudu suka je suka sa dauki riga suka sa jikin su ba ya rufu ba kai kuma kaje ba za ka je ka dauko ba rigan kuma ba zai zo jinka ba za ka saura da riga ne ko kuma za ka saura ba riga to hai raman Allah da kake so ya lullube kan nan shine sallah shine azumi shine zakka shine haji shine barin ƙarya shine faɗin gaskiya shine shine shine shine shine shine shine shine in ka aikata na aikatu in ka haɗa kanka daga na hani to kai ka shiga rahaman Allah ka nemi rahaman Allah Allah zai baka rahama in ko baka yi ba ai kai ne baka son rahama yaghfiru liman yasha wa yatubu man yasha ai yaghfiru liman yasha wanda yana son gafara zan gafarta masa wanda ko ba yana son azaba fa ah za ka gafarta masa shi ba a sai dai shi azaba a saboda dan adam ai yana neman azaba wa kansa ba zamanin annabi har na da za su je yakin badar suka ce ne suka je ka'aba suka kama rigar ka'aba Allahumma in kana hadha haqqun min indik a faqir alaina hijaratan min as-sama Allah idan Muhammadun nan gaskiya ne kai ka aiko shi annabi ne gaskiya yake yi to zubo mana dutse mai wuta a sama kaga hauka to suna jiran a zuwa musu kankara ne yanzu ba su suka nema ba ai kai ka nema su suka nema amma da suka ce ya ma Allahumma in kana hadha Muhammadan haqqun min indika gaskiya ne manzon ka ne fahdina ila sawa'is sabil wallahi suna zuwa duk za su musulunta dan Allah ya nuna musu annabi gaskiya ne to in Allah ya ba su rahama bai kashe su ba suka zo to kenan ya tabbatu annabi kare yake yake to Allah ko ba zai yi ba Allah ba zai kare ta annabinsa ba to waye ya nema yanzu ka- kafirai makka da aka je badal aka kashe su ba su suka nema kansu azaba wasu ka je babtar alaina hijaratan min sama ai su suka nema to za ka ne su ne a to domin hakan kana son rahama ka yi aikin rahama za ka samu rahama amma baka yi aikin rahama ba ai an Allah ya so ai aljanna ai rahama Allah ne inna Allah ghafurur rahim ne ghafurur rahim din ya gidan kai kai za ka zauna a lokacin yana hannunka ne mun ji Allah zai yabe maka amma ka bude baki ka nemi ya biyan a hannunka yake ko lokacin ya biyan kana hannunka ai ba zai yi ba dole ka zama kullum kana cikin neman yafiya a wajen Allah to a nan ne za ka haɗu da yafiyan Allah baka san lokacin da za ka mutu ba baka san me gobe zai faru da kai ba to dole ka nemi gafara a wajen Allah subhanahu wataala to shi yasa Allah subhanahu wataala anan yana cewa manzo Allah wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran ay mai musu bishara albishir da aljanna wa naziran mai musu gargadi da wuta walakin aktharan nasi amma mafi yawan mutane la ya'lamuna ba su san da haka ba shi yasa koyaushe za ka ga kafirai sun bi musulmai yawa kafirai sun fi musulmi yanzu a duniya ba an ce biliyon takwas ba an ce population na duniya mutane biliyon takwas kaga musulmi biliyon ɗaya da miliyon ɗari takwas da tisa'in ne kai mu ɗauka wa biliyon biyu shidan su tsarra ne to kaga sun fi mutanen kirki sun fi su ne kaɗan marasa kirki sun fi yawa نعم سيدي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
idan manzon Allah ya da musu haka ko musulmai suka gaya musu cewa gashi gashi akwai kiyama akwai kaza yawmun mi'at a sai su ce wai kulu na mata yau ne wannan abun kai in ya illa hayatun dunya ai kawai nahya na mutuwa nahya ba wani abu mu mutu mu tashi kamar bacci yanzu za mu yi bacci gobe mu farka wa ma yuhlikuna illa dahr akwai a tashi shi ne kawai zai zama da mu babu amma wai zance wai mu mutu za mu tashi gobe kiyama kai ma Muhammadu kai wallahi kai kana da kana da abin nan a kana da mamaki in suka in ya suka ce in manzo Allah ce Allah zai tada ku zai kaza sai su ci haɓa haɓa mamadu in ya ce eh wata yanzu suna ilai ka rusa ku suna kamar yau haka ne haɓa za mu mutu za mu tashi ko mamadu wa yanzu suna ilai ka rusa suna haka haka ga mutu zai zo lokacin kusurin shine wa yaquluna suna cewa mu'minai ko kuma suna cewa annabi mata hadal wa'd wannan lokaci da kake cewa zai faru a kiyama a kowace gaskiya da ƙarya ya jima'u bai da na rabbuna zin nan yaushe ne yaushe ne wannan lokaci yaushe ne mamadu Allah ka rabu da mu da wani almaranka kana mu mutu mu tashi har wayan su za su zo wajen manzo Allah sai su dauko rubabban kashi sai su ce Muhammadu anna yuhyi Allah hadhihi anna yuhyi Allah hadhihi ba'da mawtiha ce Muhammadu Allah ya ga wannan kace wanda gashi na ya zama kasa zai tada shi shine annabi zai ce musu eh zai tada shi kuma ya sa ku huta eh kaga ba su suka tsokano ba Allah ku ba ka kare ta annabansa wa yaquluna mata yaushe ne hakan zai faru hadal wadu wannan lokacin da kace mana ya juma'u bainana rabbuna thumma yabda bainana bil haqq wa huwa al fattahu al alim dinnan yaushe ne wannan yaushe ne Muhammadu lokacin in kuntum sadiqina in kana daga cikin masu gaskiya in fadin gaskiya kake yi ga mana lokaci yaushe na'am قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون kira musu ya Muhammadu sai musu ya annabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallama kullakum mi'atu yawmin ga ya musu akwai makoma akwai rana na wa'adi yana zuwa ranar makoma yana kan wannan ranar kar ku yi sauri yana zuwa mi'adu yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan idan lokacin ya zo to ba ba za a jinkirta ku ko da kan ba idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun hakan nan wala tastaqdimuna kuma saboda yanzu kun nema yaushe zahiran za ta tashi kaza kaza kuna ta injilanjin nan wannan ba zai sa in fusata a in tada kiyaman yanzu ba a'a ba zan ja ta gaba in tayar da ita da wuri ba kuma an lokacin ya yi kuwa ba zan jinkirta ta ba ba zan ba ku sararin jinkiri ba hakan nan ba za ku yi gizani in yi sauri a yi kiyama ba ranar da na ajiye din nan ku ne a wajen ku kiyaman da nisa amma ni a wajen na gadon ne kamar gari gobe ne dan ba wani abu bane a wajen na na وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولكن الذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يغفر بعضهم إلى بعض القول يقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنكم فيها
وقال الذين كفروا su kafirai za su gaya maka ya Muhammadu yana da cikin iskilancin su za su gaya maka lan nu'mina bi hadha alquran wannan littafin ka qur'anin kan nan da kake tinkawo da shi kake cewa Allah ne ya saukar maka la yatihi batil min bayni yadayhi wala min khalfihi wannan littafin da kake cewa za mu yi hukunci da shi mu yi hukunci da abin da yake ciki to fa ba za mu yi ba ba za mu yi ba ina so abin da za ka kai lan nu'mina bi hadha alquran ba za mu yarda ba ba za mu yi ba ba za mu yi hukunci da qur'ani ba da kwantu sai jin zamu yi dan akwai abin da za ka kai Allah kasan qur'ani da maji li kulli zamanin wa makanin ai ba wai an saukar da zamanin annabi ba a daga nan har kafin kiyama ko yau wanda suka fitar da hukuncin qur'ani ya gaskata a a tafi kotu sabkwamsin kaza layi sakin layi talatin jan baki sha biyu kaza ka ƙayyan banza fufuru kawai ba wanda za su ce a ayan qur'ani lamba kaza a cikin sura kaza da fassaran annabi kaza ba za ka ji ba sai da ka ji sabkwamsin kaza a shakan layi na kaza a kundin baka kaza menene faduwan sanda kaza menene tashin sanda kaza a wannan kaza la ilaha illallah ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكاذبون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون kazo kuma kazo kamar constitution din Najeriya da yake tattare da kafirci wai har da cewa idan any law any law ba wai ka ji fada ba wai kowane irin hukunci ya yi karo da hukuncin da yake cikin constitution to wancan law din za a zubar da shi a yi amfani da hukuncin constitution don Allah ka any law wai ko Qur'ani ne ya ci karo da constitution to constitution ne a Qur'ani ne a kafa a jefar da shi kenan ha to Allah mu dai mun shaida ba ba dan muna so bane ya fi karfin mu ne a a ba mai zade wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alquran ba za mu imani da wannan qur'ani ba wala bil ladhi bayna yadayhi kuma haka ba za mu yarda da littattafan da suka zo kafin qur'anin ba wanda suka gabaci Qur'ani a taura Injila suhufu Ibrahim suhufu Shidu da suhufu Musa da sauransu duk ba za mu yarda ba dan a cikin wayancan abubuwan su ne a cikin Qur'ani wanda ya kawo wanda Allah yake cewa ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا duk wannan shine Allah wa katabna biya annan nafsa bin nafsi wal ayn kaza wannan shi ma shine abubuwan da suke don kace ba za ka yi aiki da su ba hukunci na waye na Allah kace ba zan yi wa Allah ba ruwanka ne hukunci ka kai baka san hukunci ba to ka ga kenan me ka zama a aha fa kuma ba yace annabi fa kun bima anzalallah ilai fa kun bima anzalallah ku yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba abin da kake suka rubuta ba بالذي بين يديه ولو ترى يجد الظالمون أو أن لانا القيامة كاي لا بد أبو مماكي إن شاء الله إذ ولو ترى إذ عند zan nuna muku ku gani a ranar don ba za mu gan tsomi a zaka da muna aljanna su suna nan suna shan wahala wasu ribabai na hujji su a kai sun isa ai ba za su gan mu ba a ba za su gan mu ba za su gan dan aljanna ba wallahi duk musulmi na kidan kwarai ba zai ga kafirai ba lokacin da suke kuka dan kana cikin aljanna kana kwance yanzu kana gidanka babba bangaro a billa a rirrife ka bude yankin ka kawai wanda yankin ka suna kolo a waje na ranka da su su ta yi mana ai ba za su wajen ka ba kana da security ka kana da security do za ka ko sun buga da bindiga ba zai hutu ba banda ka kwanta kai ta bakin ka ina ranka da su ko kamar haka ne to shi yasa Allah yake ta inda za ku gamsu inda za ku gamsu za mu gamsu aha a ranar nan a walau tara izu zalimuna ai izu anan fi na izin zarfin zamani ne walau tara izu zalimuna inda za ku ga a zalimai a lokacin nan mawqubuna suna tsaye inda rabbihim a gaban ubangijin su duka su sun yi kororo kamar karen da ya ji yunwa kuma ruwa da ke ji kasan karen ya ji yunwa ruwa da ke ji zakan ya kororo ruwa ga ya rasa ne zai yi to haka za ka gan su a tsaye yarji ubaduhum ila ba'din alqawl sai kaga suna ta extension din war wannan ya zargi wannan wannan ya zargi wannan wannan ya ta aikin kasa ne aikin kasa to suna ta jariya tsakanin su kace Allah zai faɗa me jariyar da yake tsakanin su yaqulu allazina ustudhihu su waɗannan da suka daukan makan su rauni ma'ana kananan su suna cewa lil ladina istakbaru suna cewa manyan su laula antum umma dan ku ba la kunna mu'minina aida mu'minina ai ku kuka hana mu ai ku kuka ce kar mu yi ai ku ne kaza kaza to a kaje wani zai ce suna ta kuka da junansu na mu kara ga wannan قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل
su manyan nasu sai su mai mutu qala allazina istakbiru su wadannan manyan su kubara'u sai su mayar mutu suna ga launannun nasu lillazina istakbiru anahnu sadadnakum kai karku mana magana mana mu ne muka mu muka hana ku ku yi ku yarda da Muhammadu lokacin da izu ja'akum lokacin da yayin da ya kawo muku shiriya mu muka hana ku anil huda izu ja'akum ni ne mu ne muka hana ku a mu ba mu hana ku ba bal antum mujrimuna dama ku dinnan kuma zukatan ku ya iska ne kawai dan ku zo ku ce mu ne muka muka sa kuma ba ku da kiri dan me in in rashin karmi ne dan me bilal ya musulunta umayya ba azabar da bai baki ba dan me bai ce ne bi mai gidansa ba dan me suhaib ya musulun da bai bi abu jahil ba dan me yasir da ammar da sumayya suka musulun da ba su bi wani ibn mugira ba dan me ba su ga su shugabannin su ne su bayin wayannan ne manyan su ba azabar da ba a nuna musu ba amma sai suka bilal sai rana ta yi rana kamar irin na yanzu nan sai a fito da shi a dora shi kan dutse mu kananan dutse masu sukan mutum su kwantar da shi su ɗauka ƙaton dutse mutum biyar shida su ɗaura wa cikin sarkarshinsa su ta sai ka kafurta sai ƙara ahadun ahad ahadun ahad sai zai rinda cewa ɗaya ne ɗaya ne ba yana rike da hannunsa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya to dan me shi din bai bai kafurta ba a azaban da mutanen Ali Yasir suka sha Ali Yasir har manzo Allah ya zai ce mutu ya Ali Yasir isbiru fa inna maw'idukum al-janna ku hakura a cikin wannan azaba da ake ba ku za ku shiga janna a shi Yasir tsoho lokacin shekarunsa ya kai 60 da wani abu ake dukansa da makami katon gora har ya mutu matarsa uwar amin abin nan amma aka kwantar da ita ta kafirta mukyalin ita ce babu la ilaha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah abu jaji ya dauki maki babba ya buga mata a gabanta a cikin masu kuntarta amma duk da haka ba su kafalta ba to yanzu sai ku zo kuna ce mun a manyan mu ne su kara ku shine Allah ya ce wannan tsaye sun banza ne fara dauki wannan wannan hujja ne na mara hujja aha gobe da zamu dan bayani kuma kai wallahu a'lam ko tamba bismillah
amin a mai tambayar yana cewa mene ne ba shi da sai ya ba wa ɗan uwansa masara kwano biyu shi kuma akan zai ba shi shinkafa kwano ɗaya kuma akwai lokacin da idan kai ba ka da wannan kuɗi zai ba ka shinkafa kwano ɗaya idan kai ka samu za ka ba shinkafa kwano ya matsayin shinkafa kwano ɗaya da masara kwano biyu wannan ba laifi فإن اختلفت الأسلام وقد اختفى ربا المزاو idan irin suka bambanta zancen ribar fadlu din babu ba amma na ba riba bane idan irin kaga masara irin su daban shinkafa ma irin su daban ba ni shinkafa kwano ɗaya ba ka masara kwano biyu ba ne amma na biyu da ka faɗa ba ni shinkafa kwano ɗaya an baka shinkafa kwano biyu misali kawo shinkafan da za ki ta na foreign thailand ga thailand kwano ɗaya in baka na zabar mari kwano biyu wannan haramun ne sunan su shinkafa shinkafa ne idan iri suka zama ɗaya to wannan a riba ma ya fi riban kuɗi malaifi ana kiran shi riban fadl shi ne babban riba ba da kyau. Na.
Allah shi da ba Amin.
a cikin wannan littafin yana cewa a shi ma ta bangaren kasuwanci ne wato idan za su yi dama kaya in dai kashi ne za ka bada a kan naira dubu ashirin idan kuma kasuwa ne za ka bada shi a kan naira dubu shida biyar Yan ban da wannan. Yan ban da wannan.
na Ni magana ana jika. Ki wannan ne.
a menene hukuncin wato mutumin da da suna harkar na kasuwanci Na.
idan za ka sayi kaya a wajen su idan kashi ne za su sai da ma shi akan dubu ashirin idan kuma ba kashi ba transfer ne za ka ba dubu ashirin da biyar Take ne ba?
na Take ne ba?
in transfer ne Take ne ba? Cinikin take ake yi ba?
na Take da suke yi ba? Haramun ne.
na ana karin bayan
Ma'ana ga kaya shinkafa ɗan farin kuɗi dubu ishirin ɗan transfer ne dubu ishirin da biyar ko talatin to tambaya transfer ɗin wake ne za ka yi masa transfer zuwa bankin wake ne aho wanda ka karban fa wake ne kuɗi ne ba kuɗi bane ka ƙara wannan riba ce riban take haramun ne haramun duk mai yin wannan haramun ne ya san yana riba abin da ya kona min ne make gina ku je ku yi ta zai sake kona ku da kuma kasuwan gambo wallahi za ku faɗi gaskiyan kwaki kuna ta riba kuna ta kuna ganin kuɗi kamar wani abu kuɗi ka bi shi da daidai ka yi abu da daidai me shi in an ba shi kuɗi ina zai kai ba banki zai kai ba ni na hutar da kai kai kudin ka banki ma ni ne ya kamata an kai kudin taxi a wajen ka amma kake daura mun wani dubu goma ko dubu biyar dan azzalinci kudin ba an ka tara ina za ka kai eh banki ne banki in ka je kudin ka nan za su nade ne su baka ka tafi da ki ba ta kaza kawai za a rubuta ba wani abu a rubuta takar da wai tela ka ba kuɗi kana bin su kuma a iska za a turo maka alaƙin duka ya shiga shi kenan lamba ne ba in na yi mata rantsuwa ba shi ne abin da za ka gani ba ko ba shi ba ne in farin kuɗin ne ka ba bankin ba alaƙin da za ka gani alaƙin nan ba kuɗin da zai fito maka a cikin wayan ba wani wani lamba ne haka zai fito maka ko ba ka wani a ce kana da dubu kaza in kuma rantsuwa na yi ma alaƙin ne zai shigo kuma ya nuna kana da abu kaza kuma ka yarda me bambanci eh riba ce wannan haramun ne wannan akwai zalunci a ciki ba abin da babu wani ma'asiya yana cikin wannan alfahsha ne kuma bai kamata a yi ba kai kai wanda ka kwanga yunwa da su yi maka haka eh wanda ka kwanga yunwa da ka ji ka yarda da wannan abu ga shi an bayin kudi za ka kawo dubun shi amma in ka za ka kawo in transfer za ka yi muka to transfer din ba a kudin ka ne za ka yi kashi a tura muka shi ba bai mu bi tafsir ba ne balle shi ne maka a akwai jayayya wani malamai sun yarda da bai mu bi tafsir ya kara maka kudi bai mu bi tafsir shi ne abu yanzu kudin da abbarin kudi ne dubu goma in baki ne kaɗan kaɗan za ka biya a abdiyar ma dubu goma sha biyu wannan sunansa bai bai bai tafi shi ma wai su malamai ne suka yarda mazhabin maliki ba ta yarda da ba mazhabin shafi'i ne da suka yarda sun da suke yi bai bai tafi shi din ma ba kuɗi da kuɗi ba ne kaya ne da kuɗi amma ba irin wanda yanzu na idan lokacin da nake aiki ake na gani a bakwai da zaɓen yanzu ba za a zuwa sai a masinjoji da menene su kawo shinkafa dubu ishirin na dubu goma ka za sun saya a takin shi wanda ya sai dubu goma ba sai rubuta yana binka dubu goma bayan wata biyu biya biyu wai za ka biya in ka ci in ka in kana neman farin kuɗi sai saya dubu shida shinkafan na ji ba ka ji zalibi a take ba to wannan mai amfani to domin haka akwai lokacin da za a yi magana a kai mun samu lokaci mai yalwa ka ajiye wannan tambaya yana da kyau don abin da yanzu ake ciki kenan na irin wannan abu zalunci za a yi magana a kai da kyau za insha Allah za a yi bayani ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا لا تحمل علينا اثما كما حملت على من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله امين